أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وستة الباقية لا زالت من الاولى راكية وكافة اصحاب رسول الله المهاجرين والانصار والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا احمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن دوس الازواج قرب الاقدام فريد الدهر على الاطلاق حاتم الأكميني أبو سعاد الأز إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد الله أسأل بأن يجعلنا من أهل السلام والأمن والسكر والأمانة والسلك والنذب بجاه رسول الله يا أيمة الشيخ ادري لنا بهذا المهضر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالدفع اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرنا في هذا الكتاب المبارك حتى ترده إلينا في وقت احتياجه إليه أحمده حمدا يليق بجلاله وجماله ومرتبته الظاهرة والباطنة آه جاء muna kan as-sahabatu rasulullah idan an ce sahabin manzan Allah in an ce sahabi na manzan Allah to an gama saboda maratib ne daban-daban martabobi ne daban-daban idan an ce wannan sahabin manzan Allah ne to sahabin manzan Allah wali ne kuma siddiqi ne sahabi na manzo Allah wali ne siddiqi ne amma ba a kiran shi siddiqi ba a kiran shi wali saboda in aka ce wannan sahabin annabi ne to an gama shi ganin manzo Allah mubasharatan ka kalle shi kawai yanke hijabai ne dubu ɗari da dubu sittin da dubu ɗari da dubu sittin da biyar ganin annabi bayan wafatin annabi muhammadu a kabat da za ka tsallaka ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma hijabi daban-daban sai ka tsallaka dubu ɗari da dubu sittin da biyar ganin manzala hijabi dubu ɗari da dubu sittin da biyar kaga duk wanda ya zamo sahabin mazalla take an nan nade masa wannan ba baya cikin aikinsa shi ga shi ga annabi Muhammadu saboda haka wali sai shekara saba'in a halwa bai kai wannan kujerar ba wali sai shekara saba'in a halwa baya ci baya sha yana azumi baya bacci amma bai yanke wannan hijaban ba ina son yi magana akan sahabi ne a gane kujeran sahabi tukuna kafin ka koma kan wulaya shi yasa manzala ke cewa hairul quruni karni karnin da suke tare da ni su suka fi kowanne alhairi sun mallazi na yalu na sai wanda suke bin su sun mallazi na yalu na sai wanda suke bin wanda suke bin su to idan a matsayin sahabi na annabi muhammadu abu biyu ne ke sa ka zamo sahabi ka gan shi ganin na in ka kalle shi ka kalle shi annabi ne allah ne ya turo shi ba ka kalle shi ɗan garin ku ba ne ko ka kalle shi a matsayin mutum ne irinka wannan ba ka kai ba ka kalle shi a wakilin allah ne ya turo shi kuma ka yarda da shi shine ake sa mutum al-sahabiyu man ra'a rasulullahi wa amana bi shi ake kira sahabi ka ga annabi eh na gan shi ka yi imani da shi na yi iman da shi sunan ka sahabi ko da lokacin da manzo Allah yana cikin rashin lafiya na kwana takwas ko da lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya a ranar Monday in ka zo wajensa yana cikin sharafa suna magana da mala'ikan mutuwa za mu ɗauke ka in ka yarda ka yarda ka je ko kana tare da mu ko kuma kana son mu barka a wannan lokacin ka zo kace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah manzo Allah kuma kana faɗan haka yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi kuma ya duniya sunanka sahabi sunanka sahabi kaga ra'aita rasulullah wa amanta bi amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikawa da kalmar shahada ka zo kace ina manzo Allah ka ce yanzu ya cika sunanka ba sahabi ba gashi ka ga manzo Allah saboda ya bar wannan gidan da duniya zaman sa a wannan gida na duniya shine kai imani da shi ka samu wannan darajar na sahabban annabi saboda haka idan kuma yana cikin duniyar kai imani da manzo Allah kamar kuwai sulkarni baka iya gamuwa da manzon Allah ba kana wani gari ka taso kana zuwa sai ka je ya cika a hanya kai baka sadu da shi ba sunanka muhdarabi kai ba sahabi ba kuma ka fi tabi'i kai ba sahabi ba amma kuma ka fi tabi'i saboda baka ga manzon Allah ala qaidil hayat abinda ake yin magana a halaran sayyidina rasulullahi ya rasulullahi أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ma'anansa na shaida kai Allah ya turo kai manzansa ne zan taimake ka ta kowane hali don ka isar da saƙon ubangiji zan taimake ka ta kowane hali don ka isar da saƙon ubangiji da ya turo ka shi an gama wato kujeran sahabanci wannan shine abin da na faɗa a nan ne ake samun sahabi sahabi sahabi sahabi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka taimake ni kar ku dauke su su zama waɗansu abun wani abu daban garaji a cikin bukatan ku ku dauki wani bukata a kansu bayana ku san abin da suka yi tsakanina da su ku san irin matsayinsu a wajen Allah saboda ni duk annabawan duniya ba wanda aka saka masa sahabbai kamar annabi muhammadu duk annabawan duniya sun zo da mutanen su hawari yuna amma ba kamar sabon manzo Allah ba suna karɓan komai ne daga wajen annabawan su kuma wayannan an ba su dama bayan abin da suka cafka a wajen annabi muhammadu su yi bayani da irin fahimtarsu an ba su dama shi yasa manzo Allah yake alaikum bi sunnati sai ce wa sunnatal ulama'i ar-rashidin abdu alaiha bin nawajiz kaga an ware an ce ku rike su wayannan mafi girman su wanda ya fi kowa girma a cikin su yake kusa da annabi Muhammadu sai na Babakar Siddiq sun haɗu a kaka na biyar ina ganin sun haɗu a murra kakan manzo Allah murra kakan abubakar murra dukkansu daga umaru har usmanu dukkansu sun haɗu a kakannin na baya ita sun haɗu wannan sun haɗu a kilabu wannan sun haɗu a murra wannan dukkan sun haɗu sun haɗu yadda aka zo wannan zama kakan jika kakan annabi Muhammad ne shi ma ya koro zai zai shi ma kakan Abubakar ne sun haɗu a can wannan gidan shi ma kakan Kilabu ne sun haɗu haka duk sun haɗu a kai alhamdulillah dan Allah ya nuna maka baya mantuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka sakamako shi yasa sai ya gaya maka irin matsayinsu a wajensa shi ga yadda suke a wajensa kuma ga yadda ya ɗauke su ga kuma nususu na alqur'ani shi kuma qur'ani la yati al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi ba a shigar da wani abu cikin alkur'ani da ana shigar da wani abu cikin alkur'ani ya karbu to da yan guda sun yi kace kace da alkur'ani amma Allah ya riga ya sa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amma duk hadisan duniya ba wanda yake ya kubuta gabanin da shi ke yahudu amma qur'ani ba za shi iya ba dai ba zai ba saboda haka kenan muna da taujihin gurin da za mu karbo abin mu sai mu karbo daga alqur'ani in mun karbo daga alqur'ani sai mu gani shi kuma qur'ani an hada shi so biyu ne a duniya hadin farko mushafu bakarin shine qur'anin farko wanda aka haɗa shi sannan a shekara goma sha lokacin sai na usman bin affan ya zama halifatu rasulullahi aka sake zama aka sake rubuta alƙur'ani guda shida a gidan duniya wannan ƙur'ani guda shida da aka rubuta a gidan duniya shine aka zauna kuma aka yi mitin su sahabban annabi muhammadu wanne ne ya kamata a sakan ma duniya sai na ali ya rubuta nashi usman bin affan ya rubuta nashi amma rubutun sai na ali da rubutun kufa ne domin rubutun kala-kala ne ba rubutu iri ɗaya ba ne kala-kala ne wannan suna da yin rubutun su wannan suna da yin rubutun su wannan suna da yin rubutun su sai aka ɗauki rubutun sayidina usman bin affan ya zamo shi ne zai zamo na gwamnati shi yasa ake cewa mushafu usmani mushafu usmani sai aka rubuta guda shida a gidan duniya ɗaya a maka ɗaya a madina ɗaya a busra ɗaya a kufa ɗaya a sham ɗaya a misra a zamanin har aka kashe sayyidina usman har sayyidina ali ya zo aka kashe sayyidina ali bin abi talib qur'ani shida ne a duniya idan ka shige ka shige alkur'ani ƙa'idan da suka yi na haɗa alkur'ani ya zauna wanda ya haddace alkur'ani gaban manzon Allah sura saba'in da wani abu shine Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Mas'ud manzon Allah yana cewa man yuridu an yasma'a qur'anan gabban ɗariyan kama unzila falyasma'a qira'atu ibnu ummu shine ibn ummu shine abdullahi bin mas'udin ake nufi amma abin da yace hafiztu min fanni rasulillahi nifun wasabbuna suratan min fanni rasulillahi na haddace sura saba'in da wani abu a bakin annabi ba annabi ya koyawa abubakar in ƙara in karatu a hannun abubakar ba to amma sharaɗin da suka yi na haɗa alƙur'ani ina magana ne saboda ina son ba zan iya warkar da mutane ba amma dai za a yi abin da ya kamata mutane su dinga sanin girman wa'inda suka musu aiki manufa na ke a san girman wanda suka maka aiki ko maka kiyaye saboda mutum kare ya karo da baban shi in yayi karo da baban shi kuwa komin raunin baban to baban shi ne dai komin raunin baban baban shi ne lokacin da aka zo hada alqur'ani duk wanda ya zo da kira duk wanda ya zo da sura ko aya yace ya ji wannan a wajen manzala za ta bi shi wai shaidaka in kai kadai ne ba za a sashe cikin alqur'ani in ka zo da shaida e ni ma na ji saboda a lokacin ba ƙarya saboda dukkan sahabban gabaki ɗaya suna kusa da sayyidina rasulullahi lokacin bai yi nisa ba balle a fara yin abinci a gidan duniya ana jin zafin rasuwan manzan Allah abin yana jika saboda haka ba a ɗauki tsawon lokaci ba da wafatin manzan Allah aka yi wannan hukuncin kowa yana ganin in dai manzo Allah ya koma ga Allah kai ba za ka yi wani abu na haɗinci ba wannan yadda aka aka haɗa alƙur'ani kenan kuma Allah ya yarda yace la yati al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamidin tanzil min hakimin hamidin wa inna la tulqa al-qur'ana kenan ko min ladun hakimin alimin Allah madaukaki da ya tafi akan haka sai guiding ɗinsu ya yi guiding ɗinsu yadda abin zai tafi daidai wanda ya zo da laƙajjakun shi ne huzaima sai aka ce shi kaɗai ne waye ya ji wannan sura ta laƙajjakun a bakin manzala aka yi shi babu sai aka ce to ai shi huzaima yana da mataki biyu a wajen manzo Allah Allah yana sane zai yi wannan aikin aka kunna wata wuta don Huzaima ya zamo shi ne tsayayyen da zai ba da lakajja ku ba yahude ne yake bin manzo Allah ba shi sai wani tsara manzo Allah yana gaya manzo Allah bakar magana akan manzo Allah bai biya shi bashin sa sai ya ce masa to ai lokacin da aka yi alƙawarin ne bai cika ba in ji manzo Allah sai ya ce ya cika mana sai ya ce bai cika ba sai bai hudun ya ce waye shaidanka huzaima yana kusa sai ya ce ni ne shaidansa shi kuma bai hudun da ya ga huzaima ya ce ni ne shaidan bai cika ba lokacin bai yi ba sai bai hudun ya tafi sai manzo Allah ya ce wa huzaima kai ko lokacin da na ci bashin kana nan ne ka zamo shaida na sai ce lokacin da aka baka annabta ina nan ne na yadda ya rasu sallallahu to daga ranar sai magana ce to huzaima yana matsayin mutane biyu a wajen shaida ko da ya zo in ya faɗi shaidan abu shi kadai to yana matsayin mutane biyu ne dalilin sa na ƙadda abu a cikin alƙur'ani ke wayannan kaga in mutum yana da hankali ya san an yi aiki an yi aiki kuma aiki ya tafi saboda haka Allah ya tsara mana albarkacinsu ba a ce musu waliyai saboda suna gaba da waliyai saboda waliyi sai ya yi dogon aiki kafin ya rishi kujera amma ai duk annabawa salihai ne duk annabawa waliyai ne duk annabawa siddiƙai ne amma ana kiran su haka ba a kiran su amma kujeran haka ne saboda haka in aka ce sahabin annabi an gama shi yasa shau tijani yake cewa in aka yi magana ya ce sahabin annabi gair maftuwa alaihi wanda ya yarda da annabi muhammadu daga Allah yake amma bai gane sirrin manzan Allah na zuwansa waye shi ba ya fi wali maftuwa alaihi sahabin annabi gair maftuwa alaihi ya yarda annabi annabi muhammadu amma bai gane waɗansu abubuwa a jikin annabi ba kamar irin maftuyi alai kamar abin da hanzalata ya ce kai hanya ba zama munafiki ba kuwa muna gaban annabi ba ma iya maganar duniya ba ma iya haɗa ido da shi amma mu dawo gida mu shiga cikin matan mu muna kira muna dariya muna kasuwanci me yasa zaman da muke yi a cikin mu ya kamata yadda muke a gaban annabi ko mun koma wani gurin mu kalli annabin a haka ya zo yana kuka a gefen hanya kuma don cijo sai na ba maka ce ma ya ji ka me yasa ka kuka ya ce abin da ya ce na faɗa hanzala hanzala zan munafiki ya ce garin yaya ya ce to muna gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma iya ganin fuskarsa saboda ganin girmansa da sanin waye shi daga halaran ubangiji to ya mun je gida kuma muke hira muke tabattu'an da sauransu da iyalanmu sai na ba maka ce to haka ne ainihin munafikin ne da suka zo gaban mazala mazala ya ce ma ya biki kuma me yasa ku kuka sun ta ya ce na faɗa hanzala hanzala ya zama munafiki ya ce garin ya ya ce ya rasulullahi zama da muke a gaban ka ga irin girman ka da muke gani to yaya muka je kuma gida ba ma ganin girman ka haka ya ce hanzala ya ce wallahi in ji manzo Allah na rantse da Allah lau dumtum kama rumtum da yadda kuke zaune a gabana yadda kuke gani na ba ni ba ne wakilin Allah ne da kansa da kuna ganin in kun je gidan haka kuke gani da safa a cikin mala'ikatu fi turuqikum wa fi furushikum wallahi kuna ciki akan hanya da ku dinga yin hannu da mala'iku a gida ma za ku yi hannu da mala'iku domin kun gama waraka tangaran an wanke ku ba wani sai ce walakin al-sa'ata sa'ata wannan shine mabtuhu alaihi shi yasa sayyidina abubakar ne ba manzo Allah kuɗi baya cewa ya bashi bashi kuɗinsa ne kuɗinsa ne ba nashi ba ne kaga ya gane waye mai kuɗin ya zaga ne ta bayan gida ya turo aka kama da yari saboda haka ya gane mai kuɗin Allahu wal mudi wa rasul wal qasim qasim ya raba ya bashi a boye saboda haka ya zai tutiyar nashi ne na annabi Muhammad an gane to wannan su ne sahabban annabi Muhammadu shi yasa shauki ya ne ke cewa tafiyar tururuwa da tafiyar tsuntsuwa mai mai suna tsada akwai wata dirwa ana kiranta da Hausa tsuntsuwa ce mai bala'in gudu mai hazaka malaman malaman lugha suna kwatance da ita suna kiranta dirwa a Hausa da larabci ana kiranta tsada ita kukanta kawai ake ji ta yi ta wuce saboda gudu tsuntsuwa ce mai basira wanda in tana tafiya kamar nan ta je ta sha ruwa a maiduguri duk bishiyar da ta taba fuka fikinta na hannun dama wajen tafiya wajen dawa sai ta shafe shi ba za ta canza saboda basirata kuma da gudu to sai shau jani ke cewa aikin wali da aikin sahabi kamar tafiyan tururuwa da tafiyan wannan tsuntsuwar tsuntsuwar su ne sahaban annabi muhammadu waliyar su ne su ne tururuwa da Allah an san darajar sabon kenan ko ba sani ba waye a ɗariƙa zai kawo mana cewa ɗariƙa shi ne shi an ci ta yi nan kuma yana cikin jawarar bayani yana cikin jami'in ibn mushirin yana cikin rawdul muhibbul fani duk suna na arubuce saboda haka duk wanda zai tsaya ya tsaya kan abin da yake kai idan kuma za ka tafi yawon karuwanci ka je eh mun wata yan wuri mun cika koya mun cika in ka zo ba mun da ka mana shirme ka tafi kawai mun riga mun cika shikenan amma mutum ya tsaya kar ya kuskura ya shiga cikin hadarin da ba zai iya yawa shin to alhamdulillah za mu shiga cikin sayyidatuna fatimatu zahra sayyidatu nisa'ul alamina sayyidatu nisa'ul alamina alamina ba alamu zamanina ba a mata guda biyar ne wanda ake ji kamammu wanda ake magana da su a duniya maryam mahaifiyar annabi isa sayyidatuna khadija sayyidatuna aisha sayyidatuna fatimatu zahra wasu na hadawa da rabi'atul adawiyya idan mata yara suna fasikancin ana rubuta sunayen wa'annan ana ba su ba su yi da nan sunayen ba za su yi zina ba wasu ka ce a hudu ne sayyidatuna maryam na sa asiya akwai asiya bintu mazahir sai da tana asiya bintu mazahir matar fir'auna imrata wata ke cewa rabbi ibni li indaka albayta fil janna wa najjini min al fir'auna wa amalihi haka ne ko to asiya kenan matar manzo Allah ce aljanna to da sai da maryam da sai da tana asiya da sai da tana khadija da sayyidatuna fatimatu zahara da sayyidatuna aishatu su biyar ana rubuta su dan wasu na hadawa da raji'atul adawiyya ita ce take nafila raka'a dubu kowane dare wayancan kuma sun riski zama da manzon Allah ne Maryam matar manzon Allah ne Hasana tarjuha Asiya Fir'auna bai taɓa sanin ta mace ba bai taba har zaman da yi da ita bai taba sanin ta mace ba a ta koma ga Allah dan matar manzo Allah ce saboda haka annabi Musa ya zama a hannunta ita dai tarbiya annabi Musa ya ai kuma ka ga abin da aka ya faru da ya tashi zai mata kisan walakanci wa fir'auna dil autadi shi yana daure mutane ne ya daura hannunka da ya daura wannan ya daura wannan ya daura wannan a tsaga ka gida biyu tsagawa ake yi da rana in baka yarda da shi ba to ita kuma da ya mata hakan sai ta ce rabbi ibni li indakal baita fil jannati wa najjini min al fir'auna wa amali wa najjini min qawmi zalimi sai tana dariya ana mata azaba ba ta jin azaban sai aka ce an bude mata aljannan da kike gani a wannan lokaci ga azaban da ake mata na kashe ta amma kuma tana dariya shi kuma yana ya kure ya kure iskancinsa ta ba kuma ba ta ji an ɗauki ta san Allah to Maryam ita ce sai da tunisai alamiha Asiya zamanin ta ce shugaban mata sai da Khadija zamanin ta ce shugaban mata sai da Fatima ta ta zamo da wancan zamanin da wancan da wancan da na shekaran jiyan can da na gobe da ita ce shugaba ga baki da domin yadda aka aka samu ta tufaha ne sai na rasulullah sai da khadija ta ce tana sha'awar tufaha sai jibril ya kawo guda biyu sai ya ci daya sai ta ci daya wannan wannan tufahan da shi aka sami silan sai da faɗi mutum zahara shi yasa ake ce mata huriyar adadiyyar yar aljanna yar duniya ga ta nan adamu kuma hurul in adamu kuma hurul in saboda haka ta zama ba ta haila ita ba ta haila ba ta jinin nifas ba ta jinin biki babu ita haka take sannan kuma bayan haka take ita a tsarinta manzala ke cewa fatimatu baza'atun ko beza'atun min manzalar sallallahu alaihi wasallama yana ganin girmanta yana son ta sai na babakar ya neme ta ya neme ta sai na usman ya neme ta sai na umar ma ya neme ta sai na ali ya neme ta manzo Allah ya ce sai ya hakuri akwai abin da Allah yake nufi da ita amma duk sun neme ta saboda kowa yana son gida mai kyau sannan sai da tana faɗi masu zahara sai na ali bin abi talibin da ya aure ta manzo Allah ya gaya mar ita ce matarsa ƴaƴanta akwai Hassan akwai Husaini akwai Muhsin shi sai na Hassan ba tagwaye bane aka haife su da Husaini tsakanin shekara ɗaya ne kowace cikinsa daban ne ba ta waye ba kamar yadda kuke ba haka ba ne hassan daban ya zo shekara ɗaya tukunan aka samu cikin hussein ba ta waye ba ne wannan ya zo wannan ya zo ba haka ba amma da yawa suna tsammanin ta waye ba haka ba sannan sai da tana fadima a dalilinta Allah ya yi abubuwa da yawa a kan Sayyidina Hassan domin ranar da Sayyidina Hassan ya zo aka haife shi sai Sayyidina Sayyidina Ali manzala ya tambaye shi ya ce wa sunan ɗanka sai ce har ya sai ce bal ismuhu Hassan li'annahu yaslihu bainan nasi yace bal ismuhu hasan li'annahu yaslimu bainan nas kuma hakan aka yi shi ya kwantar da fitina bayan kashe sayyidina hamza sayyidina ali domin wata shida shi ya karasa rikicin da ya ga zai faru ne sai da aka yi wasiƙa dubu akan wannan wasiƙar shine ya je dalilin rikicin kenan domin guba aka ba shi ya sha ya koma ga Allah akan ya da zai aure matar ta ba shi guba ya da ɗan ma'awiya wayannan rikita rikita sun shiga gidan musulunci da yawa an yi kuma an tafi da yawa da yawa waɗansu sun halaka wasu kuma sun zauna sun jajirce Allah ya tseratar da Allah ya tsare muna cikin tseratattu sai da Fadimatu an kashe sayyidina Hassan kabarin sa yana cikin Madinatu yana cikin baki algarkadi da sai da Fadimatu da sayyidina Hassan kabarin su yana nan sayyidina Usaini shine aka yi ma'araka aka mutu da yawa wanda aka kashe shi a Karbala kabarinsa watakila yana da kabari guda biyu domin kansa madfunin bi misra yana misra imam hassan da imam hussein to shi ne a kansa aka kashe jinin manzo Allah da yawa saboda rikicin siyasa rikicin siyasa akan mulki shi ne 'ya'yan sai da suna fatimatin zahara fatimatin zahara sai na aliyu ya taba ganin yar abu jahal sai sota manzala ya ce ba za a hada yar aduwullahi da yar rasulullahi sai dai aliyu ya haƙura da fatimata ya auri yar makiyar allah saboda haka ya zauna da ita sai da ta koma ga Allah da ta tashi komawa ga Allah kuma ta bashi wasiyar ga yar da zai aura sai na ali yar dan yar uwanta Zainab to ita ta ba wa sayyidina Ali wasiya ya aure ta kuma ya aure ta tukunna daga nan ya ci gaba da aure aurensa wanda ya hada mata hudu sayyidina Ali amma lokacin sai da sai da ta fadi mata zara tana da rai bai iya ba matarsa ɗaya ce ɗaya ce amma bayan wafatinta ya haɗa mata hudu wannan ita ce sai da fatimatu zahara yar manza Allah wanda dukkan sirrorinmu ya fito ta wannan gurin ne jikokinta ga baki ɗaya surafa sharifai ne sharifai ne rikicin wahajiyawa da shi'a a kanta a kan maganan ɗan taimiyya ya ce in ‘ya'yan fadimatu ba za su shiga wuta ba saboda fadimatu to in ‘ya'yan maryam suka shiga wuta an zalunce su domin ita ma hasanar farji wannan rikita-rikitan yana da yawa shi yasa za ka ga artabinmu da shi'a bai kai artabin shi'a da wahabiyawa ba saboda mu akwai abin da muka sani muna tare da su akwai abin da muka sha bamban shine zagi babu shi a ciki can kuma su kuma in ka duba cikin littafin dan taimiya irin da ya tashi yana raddi da rawa filawa sai da ya rusa gidan annabtan gaba daya ce babu wanda ya amfani annabi muhammadu ai in ma da shi mata ɗaya ce wai sai da khadija sai ce ita kuma sai da sai da tuna aisha ta fita saboda sai da tuna aisha ta rayu da manzo Allah ƙarshen annabta ita kuma sai da khadija farkon annabta ne saboda haka sai da aisha ta fi da kuma malaman duniya ba haka suka ce ba sai da khadija tana gaba da sai da aisha mu a yan ɗariƙa haka muke sai da khadija tana gaba da sai da aisha sannan sai da aisha tana bayan domin har ita sai da aisha ta gaya mata ta gaya mazalla ya rasulallahi tana ganin cewa kullum in aka yanka dabba ya ce a kaiwa awayen sai da khadija shin Allah bai ba ka musanyan ba ma wanda ta fi da ya ce a ki yi shiru ki yi shiru Aisha ki yi shiru Khadija ta yi mun abin da ba wanda ya mun a duniya ta yarda da ni ta taimake ni ta ba ni dukiyarta saboda zatin Allah ba ni da na biyunta saboda haka su baye akan wannan suke tafiya dan tafiya yace a shi kuma ya rusa wannan saboda ya bata wa wasu rai to irin wayan suna nan saboda haka mu ba za a ce mana mu makiyan adibin rasulullahi ba ne a ƙarya ne duk wanda ya faɗa ka ƙarya yi domin mu a ƙa'idar mu har gobe duk sharifin da ya zo muna haɗa masa hadiya su ma haka ne to mu ko soyayyar tara na har gobe har ma ana mana ƙaryan mutum ya zo ya baka wahala ya ce maka baya cin miyan kuka kaza yake so kuma ka daure kana ji saboda ya ce shi jinin annabi ne ka je ka bashi mu muna juriya da wannan mun gada daga iyayen su ma sauran haka ne saboda haka namu ya fi zama nasu gaskiya wannan shi ne abin da zan faɗa kafin wani abu ya zo cikin karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hajjatun minni fatimatu soka ta ce ya gazibu ni ma an gazaba ha duk abin da ya bata mata rai ne ma zai bata min rai ji manzo Allah wa qala li aisha ya fada wa aisha aisha kuma nayi magana bayan akan ta ibn siddiq na fada manzo Allah ya aure tana shekara bakwai yayi da kullu tana shekara tara wanda ranan na kawo hari wa masu mata a yau ko amma ban faɗi natija ɗaya ba mazala ya gaya mana mace tana tana balaga a shekara tara idan tana cin abinci mai kyau sau uku a kowane rana saboda haka manzala ya dukuli da matarsa aisha a shekara tara a shekara tara in dai mace tana cin abinci mai kyau so uku a rana to za ta iya balaga a shekara tara ranan na kai hari to yau na fito da dalili daya zan dinga tafiya na ɓoye makamina eh saboda ina son in ji yanayin tsarin da suke tafiya a kai ne ko su gyara zama ko kuma duk abin da ya zo su masu ji ba daɗi saboda duk lokacin suka taɓa addini ba za mu ba su uziri ba tunda suna fitowa ne a siffan malamai ko suna halaka da mutane da suna fitowa ne a 'yan duniyarsu ta wannan amma a siffan malamai suna takin ɗin manzan Allah ta hannun hagu amma su suna ganin kamar sun fahimci annabi wannan shine ba za mu bari ba sai da ta Aisha tana cewa manzo Allah ya gaya mata fi Usamatu bin Zaidi Usamatu dan Zaidi shi Zaidu shekarar takwas yake hannun manzo Allah bawa ne ko in ce bararren bawa ne daga cikin matansa babansa kuma pasto ne Zaidu sai aka neme shi aka rasa sai uban ya ji labarinsa yana hannun manzo Allah sai ta so ya zo wajen maza Allah sai ga zaidu shi ba balarabe ba sai ce masa yaya haka to ga dai da hali yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ayi min kudin ka na zo da kudi zan biya dan koma da kai sai zaidu ce bayar daga suka dinga bugawa da babansa har har manzo Allah ya ce sai manzala ce menene damuwar sai ai wannan baban zaidi ya zo ne yana son ya koma da shi ke son a faɗi kuɗin zaidi ya biya yana da shekara takwas zaidi ya ce bai yadda ba sai manzala ya ce a yabar kuɗinsa zaidu ga ni ga babanka ka zaɓi duk wanda ka zaɓa ka ciki ga ni ga babanka duk wanda ka ya maka ka zaɓa sai dawo wajen manzala ce ya zaɓi manzala dalilin da manzala ya ce to zaidu ɗana ne shi ne zaidu ya zamo ɗan manzan Allah tabanni ake faɗin shi da larabci sai zauna a hannun manzala uban kuma bakin ciki ya dame shi kuma ba yadda za a yi yaro ya yanke hukunci kuma shekara takwas ya zauna gidan manzala manzala kuma sai ya masa aure da zainabu bintu jahashi zainabu bintu jahashi ita kuma safiya ce mahaifiyarta safiya kuma mahaifinsu ɗaya da abdullahi mahaifin manzala ɗayan abu ɗalibin abdulmutallibin shikenan ita kuma zainabu sai ta ga cewa yaya kamanta a aura mata wanda adana bai kai ta kafa'a ba manzala kuma daura aure to shine kullum aka dinga daukan badar kullum ana daukan badar kuma annabi shine mai mai mai shari'a to sai Allah ya ce wa annabi auren nan zai mutu kuma kai ne mijinta eh auren zai mutu kai ne mijinta ko manzo Allah shine waliyin ta shine kuma waliyin zai ka san Allah da haka rikici ya hada saboda duniya wasu za su kai wasu za su faɗi la'amla an na jihar jinnati wannan su alfahari ne shi duk lamarin ubangiji sai ka gan shi wani iri in ka kan natsu sai ka ga kawai yana so ya haɗa gware ne in ka gane shi ta nan sai ya dawo ta nan shi sa ba a gane Allah ba a gane shi shi kenan sai Allah ya ce dole zaidu zai saki mata da aka zo wajen mazala manzala sallallahu alaihi sallama sai ya ce ka je ka yi hakuri ka rike matanka kuma yana sane shi za a aura mata ita kuma Allah ya gama sai sai ta tana Aisha tana cewa da manzon Allah na boye wani abu wallahi zai boye wannan magana tace da manzon Allah zai boye wani abu saboda ai bala'i ne yaron gidanka kai ne kai ka auro masa mata a hannunka yake kuma ka zo ka aure ta ita ai da ba tuntune yana neman ta abin a dai mu dai abin da za ce ke ko ya ko za zauna lafiya an aka dinga artabu kuma za a dinga cewa balle ma hukutan mata mai ce auren cin amana auren cin amana eh ya ci amana kuma a taru a taimake ta har sauran kakannin mu masu su goyi bayan ta an ci amana kuma gashi abin ba haramun bane halal ne shi ne hausa suke cewa ana barin halal dan kunya to irin wannan walan ma qada zaid minha watara zawwajnaka kuma yana cewa ya sake ta to kuma na aura maka an gama walan wala ma qada zaid minha watara zawwajnaka kai la yakunu bi na fi atiyai saboda kusan cewa halal ne idan yaron gidanka ba ɗanka ba ya auri mata za ka iya aura saboda haka Allah ya fara nuna a kan manzan Allah kai laye kuma fi abiyayi a ce ka aure shi ne dalilin ma kana muhammadun a ba a hadin min rijaliku walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyi dalilin da Allah ya saukar da wannan kenan da gwagwarmaya ya bala'i ya kai bala'i sai da Allah ya saukar da wannan aya kai Muhammadu ba baban wani bane eh ba baban wani bane ba kana Muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina aikin Allah yake yi abinda Allah ya turo shi shi yake yi kar ku yi zaton cewa maganar ku za a sa a ji tsoro a janye ba za a janye ba halal ne dole ya halatta kawai ko abi ko a mutu manzala sai ya ce wa zaidu je ka kama magana da tsohuwar matarta ka ce ina son ta shi kuma aka tura shi aka tura shi ya je ya tace wa annabi saboda a nuna maka zuciyar kawanku babu komai ya ci jarabawa shi yasa shi kadai ne sunan sai zuwa Qur'ani duk daga bakara zuwa nasi shi kadai ne wala ma qaba zaidun shi kadai sunan sai zuwa qur'ani ko sai na babakar kwatance ne an yi da shi ne wannan ta sauka ne akan abubakar ko umar ko usman ko aliyu ko taron su amma mutum ɗaya haka shi kadai ne sunan shi zuwa qur'ani daga bakar zuwa nasi saboda ya ci jarabawa da ya ci wannan jarabawan kuma sai manzo Allah ya dauko umma aymana barakatul habashiya baiwar da mahaifinsa ya bar masa sai ta to na baka wannan ka aure ta sai ya aure eh aka masa tasliya ake ce aka hakurkurtar da shi shi ma ya yi jarinta ya zamo namiji to ka ci jarabawa saboda haka kai ma ga wannan shine sai ya haifi usamatu to wannan usamatu shine aisha take cewa manzon Allah ya gaya mun yana son usamatu shine ake ce masa hibbi rasulullah ibnu hibbi rasulullah title din shi masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah sayyidina Umar bin Al-Khattabi lokacin yake amirul mu'minina da ya zo yin kyauta da aka zo rabe-raben da ake yi ya tashi rabawa sai ya ba wa usaman rabon da ya fi na abdullahi kan umar bin al-khattab sai umar bin al-khattab yake sai abdullahi ya ce yaya za ka ba wa sa'ana abin da ni ba ka ba ni ba bayan ko a kokuwa ne baya ta da ni sai ta kai na su ka dube shi ka gani usamatu ne dan zaidu in manzon Allah yana nan da ransa abinda na yin hakan zai yi manzon Allah zai fifita shi a kanka saboda haka na yi aikin da ko annabi ne yake da ransa shi ne usamatu kenan wannan usamatun shi ne wanda manzon Allah zai bar duniya ya ɗauko shi yana yaro ya sa shi shine shugaba na yaƙi zuwa ƙasar sham sai na babakar yana ƙarƙashin yaƙi sai na umar yana ƙarƙashin yaƙi sai na usman da aliyu duk suna ƙarƙashin yaƙi kuma shine jagora kuma gashi yana yaro za a fita a tafi yaƙin manzo Allah ya bar duniya shi usama shine ƙarshen wanda manzo Allah ya nada ƙarshen wanda manzo Allah ya nada kenan a duniya eh usama dan zaidu shi yasa manzo Allah ya ce wa Aisha ina son shi ina son shi to shi Usamatu nan shine bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka sa sayyidina Abubakar waye zai zama halifa ya zama shine halifatu rasulullahi da ya zama halifatu rasulullahi wa shagari ya fito zai tafi kasuwancinsa abubuwan ibn jarrah ya ce ina za ka ya ce ina da iyali sai in zauna sai suka ce ai dole ka tafi za ka tafi ba za ka tafi kasuwanci ba sai dai ka tsaya za mu ba ka abin da za ka dinga ci a gidanka kullum saboda hukunci to abin da zai faru sai aka ce an bawa sayyidina babakar kullum rabin rago saboda ya tsaya da damuwa sai shi kuma ya ce to kai kuma a umar bin al-khattabi kai ne alƙali in hukunci ya zo kai za ka yi alƙalanci shekara ɗaya ba wanda ya kawo ƙara shekara ɗaya ba wanda ya kawo ƙara sai ya kulle sai ya zo ya samu sai na umar ya ce ni fa aikin nan da ka sa ni ban gane ya ce kamar ya ya ce to tun da na shiga ban sha ofis din ba wanda ya kama kara shekara guda ko sulhu tsakanin mace da mutum namiji ba a yi ba wannan ya nuna maka sahabbai sun zo da ƙarfi da tunawa akan tafiyar annabi muhammadu shekara guda ba wanda ya kawo ƙara ya ce a rufe ofis din a bani wani aiki daban ina fatan kun gane abin da nake nufi ma'ana ƙarfin tuna annabi muhammadu shekara guda a gari kamar madina ba a kawo ƙara ba balle a yi shiru ni ko yanzu na tashi watakila kafin magariba sai na shari'a kafin zo nan ma da shari'a yau na tashi wanda na je wajen shari'an daban sai na samu wata shari'a ta Najeriya na kuma a gurin kuma duk a DSS na san wancan din na san wannan amma ga wanda aka kira da kuma da na tarar da wancan na ce to ai ni ban san da wanda ba ka ce ai da ba ana neman a kira ni to ban ga mu so irin wannan wannan irin abin da ke faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma ga Allah sahabbansa udulun adalai ne shine abin da nake son faɗa udulun adalai ne wannan ya nuna maka tun daga kotu a shekara guda ba wanda ya kai tsara sai na babakar shi kuma yake to tun da na zamo kunce lallai ni ne na cancanta in zamo halifan maza Allah shikenan Allah ya kiyaye to amma na usamatu aka ce gashi yace na yakin nan yace sai ka shirya a tafi yakin sai aka ce to a tun da manzo Allah ya koma ga Allah ai shikenan da ya ja gumo gemun Umar bin Khattab ya da ma kun sa ni ne dan ku halakar da ni billahi lazi ko za a mutu wallahi sai ya je yakin nan tunda annabi ne ya faɗa wallahi sai ya yi shi ya kama linzamin dokin ya dora shi akan dokin aka fita ya ce a zartar da abin da manzo Allah ya koma ga Allah wai na ba aikin wai na bayan Allah ne jama'a yaya ina ganin akwai makusa ko to wannan abin da ya sa mafiya yawa ɗin sahabi ya zo nake tsawa yi magana a kansa saboda mutane su shiga tekinsu wasu ba zai tarjima ne su da yawa wasu na yankewa ne jifa-jifa kawai ka san amfanin wannan shi usama bin zaidin yana iya sa hannu a ajihun annabi ya yebo kudi ya kyauta da shi a cikin ka gane irin karfin annabi muhammadu ka gane irin yadda allah yake tafiyar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi manzo allah abin da ya zo duniya abin da Allah yake so ne ya ce zo ka kare ka yi ni kuma zan kare ka shi mazala baya kare kansa baya kare kansa Allah ne ke kare shi kuma kare Allah yake daga kan wai nan abin za ku gane akwai wata mata wanda a Madina ita take ba wa sabai bashin kuɗi sai aka same ta yi sata amma zuwan madina ta yi taimako ta taimaki safai za ta same su ta yi sata satan kuma ya kai rubu dinarin za a yi kyaninta sai aka fara kumbiya kumbiya ta siyasa ya kamata a ɗauke mata a yi wannan yadda ta taimaka ɗin nan ya kamata a ɗauke mata to a nan ne za a ga ɓacin ne mamuru aka buga aka buga sai aka ce to waye zai iya zuwa riga wa annabi Muhammad sai aka ce a kira Usama shi a lakana masa a ja a yi shiru a ga yadda su kare da annabi shi in ya je tun da komi na ga ku yana sa hannu a ajiyun annabi ya yi kuɗi ya yi kyauta da shi annabi ya magana saboda son shi da yake sai zo ya ce manzo Allah ya rasulullahi wannan mata mutum ya kirki mai kaza ta taimaka wa mutane lokacin da suka fito daga makka zuwa madina a canza wannan hukuncin mana saboda kar ta samu tafiyi haba maza Allah ke da haka hada ya ce usamatu ya ce wallahi lau kanat fadimatu bintu muhammadi لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها والله فاطمة أنت ساتا والله لن كانت Usama sai za mu ciki yake ba zan gyara. Eh, saboda alkawarin manzan Allah tsare Allah, duk abin da ya zo daga Allah ne ko menene shi kuma ka taɓa manzo Allah shi manzo Allah ce maka dariya Allah kuma ya ce wallahi nun wal qalami wa ma yasirun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka wastubsirun wa yubsirun bi ayyukum al maftun wa la tudin mukazzibina wa law tudin fa yudinun wa la tudin kullu halabi mahinin hammazin مشاء بنميم مناء للخير معتد عسيم متل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين kalma ɗaya ya faɗa wa annabi Allah ya ce banne da shi banne da ɗan isa sai da aka mar ta ya sa har gobe da ƙur'ani na sauka wallahi da suke cewa iyayen manzo Allah ɗan wuta ne da sun ga tsinuwa na rantsi da Allah wallahi tallahi da sun ga tsinuwa wannan shine to kaga Allah yana kare manzo Allah ne manzo Allah kuma yana kare Allah shine aiki kuma shi kenan aikin da manzo Allah ya yi saboda haka duk wanda suka taimake shi kuma ya isar da sakon sai aka ce an ba su fadalan da babu wanda yake shi su ne sakon to sai aka zo aka ce an rusa duk sahabban nan su waye suka rusa mutanen baya waye aka taba haramansa da kijiya yana tsaye yana sallah bai faɗi ba to sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum yana tsaye yana sallah a harbe shi da kibiya a kirjinsa yana ci gaba a harbe shi ta baya yana tsaye bai fadi ba bai bai goma su sallar ba shugaban ana jefa maka kun fita masallacin ke wannan ba haka ba ne to amma kuma ku ne jarumai saboda a rashin jarumai ko da yake dama an gari da yan daulu to ai mata su ma suna zama jarumai Allah ya kiyaye to wannan shine Usama bin Zaid hibbu rasulullah ibn hibbu rasulullah wa qala yace ayatul imani alamar imani yace hubul ansar kaso mutanen Madina domin na son su wa ayatul nifaqi alaman munafinci bugudurum a ce kana zagin mutanen Madina in ji manzon Allah wa fi hadisi ibn Umar hadisin Abdullahi dan Umar yana cewa man ahabbal araba wanda yake son larabawa fa bi hubbi ahabbahu na san soyayya ta ce yasa su yake son su wa man abgadahum wanda ya ƙi su fa bi hubbi abgadahum soyayya ta ce yasa yake kin su kaga wannan ana saisaita wa mutum rayuwa ne da zama wato ka iya kanka ka iya kanka kawai fabil haƙiƙati yanda abin yake dai man a habba shay'an in dai kana son abu a habba kullu shay'in yuhibbu kana son duk abin da mutum yake so in kana son annabi to ka so wanda annabi yake so haka ya tabbata ka so wanda annabi yake so domin ko muna son wanda annabi yake son su mun ga ƴaƴayensa ya ce ba ni da wani alkawari tsakanin da ku wanda na bar muku illa ruwa da ta biyu kurba ku so makusanta na eh ku so makusanta na almuwar da ta biyu kurba shi yasa ali rasulullahi da ali aliyu ali aqidu ali jafaru ali abbas mu kawai suka zo aka ce kai shari'i ne mu ce ala rasul wal aini mun dauka mun dauka ba ma tunanin kai ta fito daga abbas ne ko jafar ne ko a'a kawai al kai sharifi ne shikenan turawa ba su samu karbuwa a arewan najeriya ba sai da suka zo da sunan turawan sidi ai sidi annai mamu ne ta gini saboda ba su iya karbuwa a arewa ba sai da suka hada da annai muhammadu turawan sidi haka ake kiran su to ai sidin annai muhammad ake nufi ai da da suka karbi kenan amma ba da haka ba ai zamanin sai na shehu usman dan godiya suka zo ai koran su akai ai sun tsaya a bangaren yarbawa ne sai daga baya ne suka shigo mana amma da suka zo da rawani suke zuwa da makawiya amma arna ne amma a turawan siri tunda baturan siri ne shi ke nan sai mutane suka ce Allah bakon annabi Muhammad bakon annabi da haka suka shi are sai suka hada da annabi iyaye mu sun riga sun yi tafiya mai nisa akan annabi sun yi tafiya mai nisa akan manzo Allah kuma wannan shi ya fara da mushe za har yanzu aka rasa yadda za a yi har yanzu wannan da shan amma zuwan izala sai ta yi musu aiki na sama da shekara ɗaya zuwan izala domin gumiya shekarar 1924 aka haife shi ya fara abubuwan yana shekara 30 da wani abu ya yi iya abin da zai dasa a iya shekarunsa bai ci kaduna ba eh bai ci kaduna ba wallahi bai ci kaduna ba amma da jafar ya zo ya yi aikin ya halakar da mutane sama da na gumi so dubu goma a ɗan kankanin lokaci wallahi abin da yi na halakar da mutane wallahi gumi bai yi shi ba a shekara ɗaya na akwai bambanci ai harshensa ai ba ƙaramin malami ba ne zai iya gane da sisar jafar da sisa kamar zuma ne aka zuba guma summun eh guba a ciki ba za ka iya ganewa ba ba ka jin mun yarda shi wata jani wali mun yarda mun yarda wali ne amma ba za mu yi shi ba mun kama annabi mun yarda malami malami ne amma ba za mu yi karatu a wajen su ba za mu yi a wajen annabi na annaba ba ku gane abin da yake nufi ba ya yarda wali ne amma kuma ya bar shi ya kama annabi a yana ya gane annabi a yana ya irin wa'annan da sa'is ne to da yawa yan boko sun bi sun halaka kuma suna ganin lashari kalam suna ganin lashari kalam saboda haka Allah kiyaye shi yasa kullum nake gaya musu su yi haƙuri ma damu muna rayu mun karanta abin da suka karanta kuma mun karanta abin da suka karanta eh mun karanta abin da suka karanta kuma mun karanta abin da suka karanta ba to wannan shine asalin yadda za su sha mamaki shi amana na ilimi in ka ki bayarwa ma ɗanka sai zai sani bayan ka ya ne dan ka sai zai sani bayan ka kuma zai faɗa haka ba ruwan Allah sai a ɗaga ka sama a ce sama da shi a haka to ka kawai ka tsaya a kan abin da yake kowaye ya zo ba ya da da kowaye duk juyinsa ba ya da da abin wannan shi ne amanar shi yasa duk abin da muke faɗa ba ma shakka in ka zo ka ga mun faɗi abin da yake kuskure ne wallahi in kuskure ne zan dawo zan gyara wallahi zan gyara shi yasa duk karatu na sai na je na ji dan na samu wani lokaci zaka ji wani lokaci na war na saurin baki ya sa na tafi akan kuskure to a wani karatu zaka ga na gyara karatu ba wai zan bar shi akan cewa tun da ya tafi akan haka kawai shi kenan kamar karatun na ƙasa a ƙasa Allah ke Allah ruwa mana za mu tsaya za mu shiga wa hadi siratu salaf wannan tafiyar salafu salihin kenan hatta fil mubahati wa shahawatin nafs akan mubahi da shawar zuciya za mu je hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da takwas gobe in Allah ya Allah ka ba mu dacewa ya ba mu fahimta ya tsara mana kusanci da manzo Allah ya sa mu daga cikin bayan salihai ya azabta mu na na a ba zai yi ba ai manzo Allah shi na daban shi dogon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bari faɗa maka wani irin hukunci idan da manzo Allah zai gama takka yana so da zai gama takka yana so ta saku a wajen ka saki ko ko ko ka saka ko baka saka sabon ba zai yi ba amma yana da wannan ƙarfin ba zai yi ba kuma bai yi ba ai da mun sha wahala a wajen yahudawa ga wannan ma nan musabaka ga abin da ake ta sha har yanzu ana cikin bala'i shi yasa Allah yake na ya haka ne dan ku gane halal yanzu misali a Hausa matar wanka bai mutu ba ya sake ta ka aura to halal ne kuma halal ne shari'a halal ne kamar matan kaninka ba ya mutu ba ya sake ta ka aura kuma gidan ku daya a canza mata daki daga wata daki ta dawo ka gani ko to kuma ka ga a shari'a halal ne amma muna da waɗansu irin ɗabi'u na kunya mu muna da ɗabi'u na kunya wanda a cikin yanzu a sai na faru a cikin ayansa wani ɗabi'a mu ba iri irin laraba ba ne ya tura shi neman aure sai na umar da ya ce to ɗana yana son ki nema na son ki ki zaɓa mu kuma na sunan shi ba haka duk halal ne duk halal ne amma mu a al'ada mu ba saboda haka idan ka dole su yaki da al'ada ba su san ma me ake nufi da al'ada ba shi al'ada yana zaman kansa ne ma dama bai taɓa shari'a ba komai ba komai to irin wannan ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ba wa kanshi auren shine waliyin kansa shi ne waliyinta kuma ya daura wa kansa auren ya yi duk duniya ba wanda ke da wannan duk duniya ba wanda ke da wannan sai manzo ai abubuwan in ka shiga addinin ka kalla wato rashin sanin addini ne ake tattalanci sai kuma kowa yana tsammani in gurin da kan gajiya sai kana ganin kowa ma ya gajiya ba sai ko ba haka bane Allah ka tabbata ya kara mana sanin manzo Allah da sansa حسب المهم الواحد الواجي عبدي أجل الحواس الباجي ما لولا الإماء الوجو وليس العزيز عموده ليجد تبلغ الإمام وقد بلغ في الهلم صوبه فقهر إنك القدير أهلنا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى العديل كيف تهار المريض وكيف تنزله ما لا يريد إذا تجي من العدو فينا قول إنه يعادي فينا لا تمنع ساري إلا هذا وقد بقى من الإنادة أبونا قال ومن عليه رسول وما عليه والجود للجود وجد خيري والكفر على الرسول بري إنا مجيئة أو تسمنا لا نكر الكريم يكفي كل الإذا والأولاد يكفي فيه أمتين أمتين بكسر جفاء ما أقول عجب بين النار عن الشفاء لم يكن شيء ولو قديما لا علم لا مال ولا داع ولا حول ولا قوة بالعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل الذين لم يريد عن فإنما يا رب بالماء لك معاصره وهو الذي قاربه ونسره وعلي وصحبه الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد أغلق والخاتم لما سبق الآتي بالأكلات والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على